آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمد وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى صاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ina ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mana lokaci dan ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma har yanzu muna cikin suratul baqara yau za mu tashi faɗa Allah subhanahu wataala ne salbirra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal wal maghrib a'udhu billahi minash shaitanir rajim laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون
إن سبحانه وتعالى كتب ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر فدعا الله سبحانه وتعالى ليس البر كلمة ليس حرفي daga cikin harfan masu sanya sunan da ke biyowa kan ta kai tsaye ya zanto mansubi kina akwat kana kina laysa albirra kalma albir kalma ce wadda ke ɗaukan sunan dukkan nau'in aiki na biyayya ga Allah subhanahu wataala na azumi da zakka da komai da komai dukkan abin da biyayya ce ga Allah subhanahu wataala shi ake ce albir mun fahimta to Allah subhanahu wataala ya tare ta albir an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib ba biyayya bace kadai ba kallon gabas ko kallon yamma wa kabbara ka yi sallah ka kalli gaba shi kadai ne da yayi ga Allah subhanahu wataala ba mun gane ana duk wanda ya imani tunanin shi kenan sallah ita ce ibada sallah ita ce imani sallah ita ce kaza a ba sallah ba ce kadai da yayi ga Allah subhanahu wataala Allah yana nufin cewa akwai abubuwan da dukkan ayyuka sunan su biyayya ba sallah ba ce kadai Allah ke cewa ba sallah ba ce ba nuna ka kalli gabas ba ne kaɗai biyayya walakin nan birra amma biyayya ga Allah daga cikin nau'ukan biyayya shine man amana billahi wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir kuma ya imani da ranar alkiyama wal mala'ikati ya imani da mala'iku wal kitabi da littafi wal nabiyyin da annabawa wa atal mal ala hubbihi da kuma ba da dukiya ciyar da dukiya ana cikin san dukiya ذوي القربى أبا مقصنتا واليتامى da marayu والمساكين da مسكيني وابن السبيل da matafiya masu balaguro wasa'ilina da masu roƙo wa firriƙabi da bayi waɗanda ke karkashin bauta wa firriƙabi wa ƙamar sala daga cikinsu cikin biyayya sannan kuma a yi sallah wa akan zaka a yi ba da zaka wal munfuna bi ahadin idza ahadu da masu cika alƙawari in sun yi alƙawari wasabirina fil basai da masu yin haƙuri lokacin da suke cikin talauci rai da masu haƙuri idan suna cikin ciwo wahilar bas da masu haƙuri in Allah ya jarabce suna hilin yaƙi gulani kallazi na sadaku wa'annan su ne suka gaskanta Allah sai ka ji wannan abubuwan kenan ba sallah ba ce kadai wannan abubuwan da aka zano dukkan su su ma biyayya ce ga Allah subhanahu wataala mun gane kuma Allah sai yake cewa ulai kawai mutakun kuma wanda ya wa'annan shine mai tsoron Allah kenan wa'annan su ne suka cika imani sannan kuma su ne masu tsoron Allah to kaga kenan ba sallah bace kadai ba azumi bane kadai ba zakka bace kadai daga cikin abubuwan da ke cika cikan imani wa'annan abubuwan da muka zama na farko daga cikin sun Allah subhanahu wataala yake cewa walakin albirra ma amana billahi daga cikin biyayya shi mutum ya yi imani da Allah wanda ya yi imani da Allah farkon abin da ta kamata bawaye shi ne siffantu da imani da Allah shi yasa duk wanda za a shiga musulunci abu na farko da ake ce mishi ya ce la ilaha illallah babu wani abota da gaskiya sai Allah idan ka girmama Allah ka ba Allah ake shi ne ka bauta mishi shi kadai ba tare ka hada shi da wani bauta ba Allah subhanahu wataala hadisi ya tabbata hadisi Mu'adh bin Jabal annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya mu'az ka san haƙƙin Allah akan bayi kuma ka san haƙƙin bayi akan Allah mu'az ya ce bai sani ba Allah da manzon shi kadai suka sani sai ya ce to haƙƙin Allah ga bawa haƙƙi ne na Allah gare ni in bauta mai shi kadai kada in haɗa shi da wani wurin bauta haƙƙin Allah ne idan nayi haka shi ma Allah ina da haƙƙi wurin Allah Allah kadai a zabda ne da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kenan Allah subhanahu wataala yana da haƙi gaba ya bauta shi kada kai hada shi da wani bauta Allah subhanahu wataala ana sanin Allah da hanyoyi kamar haka ka san Allah wurin bautar shi ka bauta mai shi kadai sannan ka san Allah wurin tauhidin rububiyya da uluhiyya da asma'ullahi wa sifat ka san Allah cewa wurin tauhidin rububiyya ka san cewa duk wata halitta a doron duniya kai imani cewa Allah shine halitta wannan haƙi ne gare ka ka san Allah shi kadai ke da wannan Allah subhanahu wa ta'ala faɗa yake cewa inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari wal fulki al azwa karshe sai yace wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada kaga da Allah ya tsano abubuwan da shi kadai yake yi ba wanda ke kama mai ba wanda ya taba kama mai sai yace to kuma ga yaban da wannan kowa ya san haka amma kuma wasu suke bauta ma wani suna barin Allah to kaga kenan ka to zartar da haƙƙin Allah ka bauta ma wani baka bauta ma Allah ba sannan kasancewa Allah subhanahu ta'ala ya siffanci da wasu sunaye wanda shi kaɗai ya sanya makan shi su ko wanda ya karantar da annabin Allah ko wanda shi kaɗai ya san sunayen bai gaya mu kowa ba to duk sunan da ka tabbatar da ka ji Allah ya siffanci da su to wannan wajibi ne ga gare ka ka yarda cewa Allah ya siffanci da wannan an ce Allah yana dariya dole ka yarda Allah na yi Allah yana magana dole ka yarda Allah na yi na yi Allah yana da hannu dole ka yarda Allah yana da hannu Allah na da kawa dole ka yarda Allah na da kawa idan ka kore mu Allah wannan ka nuna cewa Allah tawayyi ne kenan na kasashe ne to kaga wannan ka kafunta mun fahimta kaga dole ka yarda cewa alqur'ani ya ga mu cewa Allah yana magana wa kallama Allah Musa taklima Allah ya ma Musa magana dole ka yarda cewa Allah na magana to amma akwai masu addini da ke nuna cewa Allah baya magana ta ina wa ya taba jin magana Allah to idan aka samu alkur'ani akwai wanda ke inkarin cewa Allah bai da hannu akwai wanda ke inkarin cewa Allah bai da kawa duka wani alkurani ya gaya mana hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam gaya mana to dole ka tabbatar da duk siffar da Allah ya siffanta da ita dole ka yarda cewa Allah ya siffanta da ita idan ka ce Allah bai siffanta da wannan ba to ka nuna cewa Allah tawayi ne akwai tawaya ga Allah kenan dole ka yarda cewa kuma Allah subhanahu wata'ala shi ya halicce ka dole ka yarda da cewa ko kahiri ko Abu Jahl ya san cewa aka tambaye shi waye halicce shi akan Allah ya halicce shi mun gane wannan shine kayi iman da Allah kenan ka san Allah wane ne shi ya sufanci da kaza kuma ga matsayin Allah sannan kuma ga ana bauta mai shi kadai ba a hada shi da wani wurin bauta wal yawmil akhir sannan kuma kayi iman da ranar alkiyama iman da ranar alkiyama ka yarda cewa ranar alkiyama Allah zai tada kai maka hisabi duk abin da ka aikata na duniya duk abin da ka aikata annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa babu wani dan adam a doron duniya fashi sai ya tsaya daga shi sai Allah kowane dan adam a doron duniya sai ya tsaya daga shi sai Allah ba mai muka tarjama daga kai sai Allah sai Allah ya muka tambayoyi to kaga dole ka yarda cewa Allah zai tada kai muka tambayoyi duk abin da ka aikata doron duniya dole ka yarda cewa Allah zai muka hisabi dole ka yarda cewa ranar alkiyama akwai sirabi dole ka yarda ranar alkiyama akwai wuta da aljanna dole ka yarda akwai kaza akwai kaza akwai wannan dole ana son ka yi imani ka yarda cewa akwai su ranar alkiyama mun gane sannan kuma ka yarda cewa akwai alamomi na tashin alkiyama akwai alamomi ƙanana akwai alamomi manya daga cikin alamomi ƙanana da annabi sallallahu alaihi ya nuna mana cewa za a samu ƙarshen ranar alkiyama alamun ranar alkiyama cewa annabi sallallahu alaihi zai rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce istu ana wasa aka hadai annabi ce an aiko da ni da tashi alkiyawa kamar wannan yasin guda to kaga me yayi saura alamu tashi alkiyama daga cikin alamu annabi sallallahu alaihi wasallam zai bar duniya daga cikin alamun tashi alkiyama ba tsaza ta yin yawa a doron duniya daga cikin alamun tashi alkiyama yawan gine-gine da alfahari da gidaje zai yawa a doron ranar tashi alkiyama doron duniya duk wani alamomi ne na ne alamomi na tashi alkiyama ƙanana wanda kuma dole ne ka yi imani cewa annabi ya gaya mana da wannan dole ka yarda wannan daga cikin alamomin tashi alkiyama dole ka yarda ka yi imani ka yarda annabi ya faɗa cewa za a samu bawa zai yi ƙarfin mai gidan shi bara wanda ke maka tsaron shago ya yi ƙarfin ka dole ka yi haƙuri yaron da ka aiwa ya yi ƙarin ka wannan alamomi ne daga cikin alamomin tashi alkiyama ƙanana nan maya kuma daga cikin mayan tashi alkiyama alamomi wanda da sun faru to lokacin alkiyama ya yi so da fitowar da jan fitowar dabba dawo annabi isa duk wannan alamomi ne da sun faru to lokacin alkiyama ya yi mun fahimta to dole ka yi imani da ranar alkiyama sannan ka yi imani da mala'iku wa mala'ika ka yi imani da mala'iku mala'iku wata halitta ce su ba maza ba ne ba mata ba ne dole ka yi imanin cewa Allah ya halicci mala'iku su kuma an halicce su ne don bauta ibada kaɗai su ba su ci ba su sha ba su komi irin naka na ɗan adam su ba su da buƙatu kan komi ba mace bace ba barantana ta buƙaci namiji ba namiji ba da barantana ya buƙaci mace ba ba maza ba ne su ba mata ba ne wata halitta ce kai ba ka sani ba ne ba mun sani ba ba wanda ya sani kun ba a matsa mu dole sai mun sani ba halitta ce Allah ya halitta kuma Allah ya ce la ya asuna Allah ma amarahu su ba su sabo ba su sabo kamar da muke sabo kuma kai iman cewa mala'iku Allah ya ba kowane ne ayyukan shi akwai mala'ikan da Allah ya ba shi aiki kaza kamar mala'ika Jibril aya Allah ya ba shi aikin shi saukar da sako zuwa annabawa dole ka yarda mai saukar da sako shine mala'ika Jibril kai imani da wannan mala'ika kaza aikin shi kaza mala'ika kaza aikin shi kaza abin da ake so gari ka kai imani ka yarda cewa Allah ya halice su yi wannan kawai mun fahimta yaya ne siffar mala'ika baka sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana alqur'ani ya gaya mu cewa mala'iku suna da hukahukai yaya hukukutan su yake ba mu sani ba akwai mai hoke biyu akwai mai hoke uku akwai mai hoke hudu akwai wanda ya ku haka nan yadda Allah ya ga dama halittar su haka yake halittar su kuma Allah subhanahu ta'ala alce su ne don su yi bauta kaɗai sama suna sama suna bauta hadisi ya tabbatar nan sallallahu alaihi ke cewa saman nan cike take da mala'iku akwai wani wuri inda kowane lokaci mala'ika dubu sai ya shiga ya yi ibada idan ya shiga dubu suka shiga suka yi ibada suka hita to gobe wasu ne za su zama wani tattar ga sun gama aiki an gama da su duk sariya mala'ika dubu duk sariya mala'ika dubu to kaga wace irin halitta ce wani duk sariya dubu su shiga in suka da suka ibada in suka hita su sun gama ibada su ba za su ƙara dawowa ba kuma wannan masallacin duk sariya wani sai ya shigo ya sallah in ya hita kun gobe ana son ya dole ya dawo ya sallah su da sun shigo shi kenan dole ka yi iman da wannan kuma dole ka yarda mala'iku suna kaza suna kaza dole ka yarda mala'iku ba su saba mana wannan abin da ake so ga bawa ya iman cewa Allah ya can ya kai matukan isa ya halicci halittar da ko kai baka wuta mai ba ko wanda ke wuta ne annabi ke cewa a sama cike take da mala'iku akwai inda annabi ke cewa ba inda zaka takawa da kafarka daidai wurin takawa da kafarka sai dai ka tako kan mala'ika yana sujjada Allah yana mallan ne ya to kaga wannan nuna cewa Allah subhanahu ta'ala yana da iko na halicci wa'anda in ba mu bauta mai ba ma akwai masu shi bauta bautar mu da muke yi ma Allah ba Allah take kara ba mu take kara ba in ka bauta ma Allah kanka kama in ka tozartar da ibada kanka kama mun fahimta wal yawmul akhir wal kitab da littafi dole kai iman da Allah subhanahu ta'ala saukar da littattafai alqur'ani zabura injila attaura sufu ibrahim wannan Allah subhanahu wataala ya saukar da su banda su ma akwai sauran littafin da kuma ba sani ba a gaya musu ba dan kowane annabi an aiko shi littafi annabi ruhu an aiko shi littafi amma me ya littafin annabi ruhu ba sani ba ba a karanta da mu ba a gaya mana ba annabi Suleiman annabi wani annabi Yusuf kowane annabi Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa قال الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب أن سبكم وقوة النبي أكثر أن أيكوش للتافي وكذا دولة كإيمان شاء قوة النبي هنا بالتافي كما دولة كإيمان للتافي قوة النبي baka cewa ka yi imani da attaura ba ka yi imani da injila ba dole ka yi imani da kowane littafi aka ce annabi ya zo shi mun fahimta sabanin yahudawa su ba su yarda alqur'ani ba sabanin nasara ba su yarda da attaura ba domin kuma mun yarda da attaura mun yarda injila mun yarda da kowane littafi dole ne kuma ka imani da su idan ka yi imani da littattafai sai ka zo ka yi imani wa nabiyina ka yi imani da annabawa annabawa gaba ɗayansu wajibi ne gare ni wajibi ne gare ka ka yi imani da wannan idan ka yi imani da annabawa dole ka yarda annabi isa ba kai aka aiko mashi ba amma annabi ne cikin annabawan allah dole ka yi imani da shi annabi musa ma haka nan annabi dawud annabi suleiman annabi ibrahim duka kowane ne ya zama dole ka yi imani da su sabanin yahudawa su su yarda annabi isa ba yahudawa su yarda annabi isa ba su ma nasara ba su yarda annabi musa ba kuma ba su yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ba jidda sun yarda sun san cewa wa'annan annabawa ne daga Allah mu ko muka ce dukkan annabawa Allah ya umarce mu cewa kowa kai imani shi amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi kowane ne dole kai imani shi wannan wurin kaga wannan shine shika-shikan imani kai imani da Allah da ranar alkiyama da mala'iku da littattafai da annabawa sai cikon shika-shikan imani imani da kadda inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar to in kai wannan in kai imani da wannan shika-shikan imani guda shidda to ka zama mu'mini mun fahimta Allah ya halala ya ce kai imani da shi shi ne ubangiji kai imani da mala'iku da manzanni da latatafai da ranar alkiyama da kaddara dole kai imani cewa kaddara sawa'an kauniya ce ko kuma shar'iyya kaddara akwai shari'a akwai kauniya duka dole ya zama dole gare ka ka yi imani da su to yanzu ka cika cikakken mai imani in ka imani da wannan shika shikan imani guda shida sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba yake cewa wa atal mal ala hubbihi sannan kuma ka yi imani daga cikin abin da Allah ya umarce mu mu ba da dukiya muna san dukiya mu ba da wa atal mal ala hubbihi a ba da dukiya ana san shi in za ka ba da kyauta wadda Allah kake sanya ka ba to ka ba da mai kyau Allah ke cewa lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taba zama masu biyayya ga Allah ba sai kun ciyar da abin da kuna son shi rigar da kake so ita za ka bada ba sai wadda ta yi faci ba ta ciccire kai ta yi ɗanke ɗanke kana jin kunya ka haito da ita ka bada ta sadaka wannan Allah bai karɓa sadaka dole ka bada riga mai kyau dole ka bada kuɗi masu kyau dole ka ciyar da abinci mai kyau ba wanda ka gama da shi bane ba in ba a so zidda za ka yi in ya kai sai zidda za ka yi ka bada to so ake ka ciyar da abinci mai kyau ba za ka taɓa zama mai biyayya ba Allah zai karɓa ibada ka sai ka ba da abu mai kyau cikin abin da min ma tuhibbun cikin abin da kuke so dukiyar da za ku badawa cikin abin da kake so in hatsi ne za ka bada dole ka bada wanda kake so ba ka tashi za ka bada abin da ka san gidanka ba ka ci shi abin da ka san cewa ga yana ya fara mummuna shi za ka bada to Allah ya yake cewa ya yi lazina amanu wa fiku مما من الطيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون kada ku je ku ba da khabis wanda lalatacce ne wanda ku in an ba ku shi sadaka ba fasa in ka ba wani sadaka abin nan da ka ba da ɗan irin shi ne aka baka kai ba ka amsa shi wala tayammamu khabisa minhu tunfiqun wa lastum bi'akhidhihi ku in aka ba ku ba za ku amsa ba to kaga duk abin da kasancewa ma'ana da Allah ya ba mu ka'ida in za ni sadaka in ba da abin da ni in an ba ni shi na an shi shi in za ni ciyar da wani in ba da abin da in aka kawo shi gida na naga ana cin shi na kama da ni a taro a ci to wannan shi ne sadaka wanda Allah ke karba mun fahimta to Allah ke cewa in za ni ba da dukiya suwa za ni ba sai Allah ke cewa zawul qurba makusanta yan uwanka in za ka fara ba da sadaka in za ka fara wato da yan uwanka kake fara Allah ke cewa an bir ashira ta kal aqrabi in za ka fara wa'azi ka tara in gidan ku ka fara musu wa'azi ka fara ka tara in gidan ka ƴaƴan ka iyalin ka fara musu wa'azi sannan ka yi tawaji to ka ga wurin kyauta ma sai aka ce ka fara da in gidan ka sahabbai suna tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna kama za ni fi qul suna tambaya me za mu yi mun samu kuɗi me za wa za mu fara ba Allah ke cewa kul ma fa'tum min khairin falil walidayni in za ku fara ku fara da iyayenku mahaifinka shi ne gaba walilwali dai ne ko hara da iyaye sannan yan uwanka dangi kaga ba san kai bane dan na jawo an gida yan uwana na ba su kaza ba san kai bane Allah ne ya ce ka fara da yan gidan ku ba iyaye za ka fara da su in ka ba mahaifa sai ka dawo ga yan uwanka dangi sannan makusanta makwabta haka ake fara mun fahimta amma gidan ku ba a koshi ba kaje can ga can ana ganin ma'ana ka zanto kamar hitila ce can ka haska na sauran amma nan wurin kasar ana cikin duhu to ba a sa haka Allah subhanahu wa ta'ala ke cira fara da makusanta zawul qurba sune yan uwa dangi danginka idan ka jawo matsala za a maka kisasi za a kashe ka ko za ka biyan diya danginka ke biya dole ne ko masu da kodala ko gonakansu ne sai sun saida sun biya to da haka in ka samu dukiya ba su za ka nufa mun fahimta mun gane hikimai Allah ya ce ku fara da dangi saboda in sun ja in kai kaje ka ja matsala dangin ka ke biya shi ne aka ce ka fara da dangin ka zawul qurba sunan yan uwa magadayan ka ko annan ka wal yatama da marayu bayan dangin ka abinda zaka fara su ne marayu maraya wurare da dama Allah subhanahu wataala ya kwadaita a kula da maraya maraya shi ne wanda mahaifin shi da mahaifiyar shi suka rasu suka bar shi yana karami bai balaga ba mun fahimta a cikin mutane maraya wanda mahaifin shi ya rasu amma cikin dabbobi maraya wanda mahaifiyar shi ta rasu wanda ya rasa mahaifiya yana karami cikin dabbobi shi ake ce maraya ko da bursurin da ko ragon da ya yi mata juna biyu yana kusa a shi ba maraya wannan yaron ba maraya bane inda ko shi na rayu amma mutane ba wanda baban shi ya rasu shine maraya in bai balaga ba da ya balaga shi ke na yadda da tsawon marayu mun fahimta shi yadda marayu abu ne mai mahimmanci annabi sallallahu alaihi ya ce ni da mai kulawa da maraya ranar alkiyama haka muke ya nuni da hannun shi da hannun shi ya nuna ce ni da mai kulawa da maraya haka muke ranar alkiyama kaga duk wanda ya samu wurin zama wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsira me zai kawo maka wannan shine ma kula da maraya annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda zuciyar shi ta kankashe yana son zuciyar shi ta yi ta yi imani ya zo ya shahi wuyan shafi kan maraya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa maraya ka sa maraya yi dariya Allah shi kadai ya san irin ladan da zai baka ka sa shi dariya kadai Allah shi kadai ka ga a ce za a baka lada goma ba ko lada 20 a ka sa shi dariya kadai Allah shi kadai ya keɓance irin ladan da zai baka kaga wannan duk falala ce wanda Allah subhanahu wataala ya yi mana wasiya daga cikin wasiyoyin da aka yi mana kada mu kusanci dukiyar maraya idan maraya yana da dukiya to an ce ka an shi ta ka kula mai da ita in ka ɗaya mai kasuwa ka jura mai da kafin da kuɗin shi idan aka samu riba ka ba ka mai da mai ciki in kai talaka ne ya halitta ka rika ɗiba ɗan kaɗan wanda bukatun gidanka don ka kwanta da yunwa wannan dai ya halitta kula da maraya amma ka ci dukiyar maraya ka cinye Allah subhanahu wa ta'ala ce wanda ci dukiyar maraya yana tare da azaba mai radadi ranar kiyama kulawa da maraya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin wata aya inda annabin Allah Allah ke mai gori ke ci ba mun iske ka marayan ka kula da kai ba ba mun iske ka ba marayan ka muka kula da kai kaga me ya kawo wannan ya nuna cewa a shi kulawa da marayan ga Allah subhanahu wataala matsayin kula da maraya ya kai har annabin Allah ke gaya ba kuma iske shi ba uwa ba uwa kaga matsayin kula da maraya abu ne mai muhimmanci wal masakina da miskinai talakawa waɗanda ba su da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Allah ka sa mun san talakawa Allah yake roƙo ya sa mashi san talakawa ya rika kusanta talakawa daga nan ne za ka gano cewa lalle kai ranar alkiyama ba za ta baka wahala ba saboda ni kamar a ta yake haji kaga da mai kuɗi da talaka da almajiri da malamin shiga sun da fararen kaya gaba ɗaya su ba bambanci to ashe in kana kusantar maraya za a gano cewa shi kai ba wani bane ba mun fahimta to shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa mu ne san mar san me san talaka in kana kusanta kana hirin talaka daga nan ne zaka tsara gano cewa ashe Allah subhanahu wataala matsayin da ya baka na cewa kai wane ne ba dubara ba ce Allah yana son ya fifita ku ne dan ya jarabta ku da kai da talaka mun fahimta wal masakina wa ibn sabil da matafiyi matafiyi mai balaguro ya kamata a taimaka mai matafiyi mai balaguro ya zo ya ce guzirin shi ya ƙare a taimaka mai wasa'ilin da mai tambaya mai roƙo amma roƙo nan wurin ba kofa guda ba ne annabi sallallahu ya ce makabisa roƙo bai halitta ba sai ga mutum uku kawai duk wanda ya roƙo in ba cikin wannan mutumin guda uku Allah ke cewa yana cin yana roƙon makai shekaru shi ta jahannama na farko allazi tahammal hamala wanda ya daukan makai shi ma'ana ga wani can su bi suna fada an ce za a daura wani ko za a yanka shi ko za a kai shi kasu ko za a biyan diya a kashe shi ko biya diya sai kace na dauka na biya sai kuma kada ko dala dan dai ka ruba mai asiri da kai da wannan annabi ke cewa ya halitta ya ce ya dauka ya ce ya nemi taimako ga mutane ya zo hidda wannan bawan Allah da cikin matsalar da yake sai wanda allazi asabatu ja'iya sai wanda kuma jarabawa ta same shi ta kone ta wata gobara gobara dukiya ta kone gaba daya to annabi ke cewa ya halitta gare shi ji ruko dan ya maido shi shi ci gaba da kasuwa sai mutunan da yana cikin halin kakalikayi ya kame kan shi bai su kowa ba sai mutanen unguwa suka gano wane yana cikin matsala da Allah ku taimaka mu wani ba ya iya gudewa ke tambaya da tambaya ne amma dai da kare shi gidan shi yau ta aka yi bai kaza ba to wannan ya halitta ku neman mishi taimako ku bashi kowa daga ya can kwance dama sai ya yarda da yake nemowa to yanzu bai yarda ba ya za yi ku taimaka ku bashi da Allah ya ci da gidan shi to in ba wa'annan mutanen guda uku ba duk wanda ya ruki wani da Allah ya ba shi abin da za ya ci ya roƙi wani annabi ke ce yana roƙon mu kan shi wutar jahannama to kaga yanzu almajiran mu suna cikin wani halin makaho da za a ci ga can bakin hanya tsaya ko kuma gurgu ya tsaya wurin ferush ko kuma duka wani suna cikin wani halin ko ma wane ne annabi jami'i ne ko ma wane ne baya cikin wannan mutanen gura uku annabi sallallahu alaihi wasallam ce yana cikin yana roƙon mu kan shi wutar jahannama annabi ke cewa cikin wani hadisi za a zowa mai roƙo zai zowa ranar alkiyama jikin shi gaba ɗaya duka babu su ba abin da kake roƙa ga mutane duk Allah ya ciccire naman cikin ka kafin ma kasu zuwa ne babu su annabi ya ce ko ka roƙi da yawa ko ka roƙi kaɗan kai ka zaɓa maka ko ka roƙi da yawa ko ka roƙan ma kanka kaɗan kai ka zaɓa ma kanka kaga wannan wannan ya nuna mu cewa bara haramun ce wannan ya nuna cewa bara haramun ce ka zo ka roƙi wani ko ka gidan mai kuɗi ka ce a taimaka maka haramun ne ka je ka taimaka mu masallaci in tashi ce jama'a a taimaka mana haramun in ba ka cikin wannan mutane guda mun fahimta kenan duk wanda ka ga yana wannan abu guda uku ka ce mai ɗayan biyu ne ko ka roƙan makanka da yawa ko ka roƙan makanka kaɗan ka san cewa wutar jahannam kake roƙan makanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai ba ka cikin wannan to wutar jahannam kake roƙan makanka kenan kaga nan wurin Allah ya ce a taimaka ma mai roƙo wane ne mai roƙo mutane guda uku ne kawai wanda ya ɗaukan makan shiga wani matsala ya ɗauka ya ce ya ɗauka zai biya bai da kuɗin biya ko kuma wanda jaraba ta same shi ko kuma wanda yana cikin hali ba shi ya roƙa ba kuma yan unguwa ku ce a roƙa a bawa ne yana cikin hali Allah ka kai Allah ke cewa fil riqab da kuma bayi wanda ke karkashin bauta bawa wanda ke karkashin bauta yana roƙon a bashi kuɗi da kwanci kanshi shi ne makatib Allah subhanahu ta'ala ya ala hanyoyi waɗanda bawa zai fanshi kanshi don a yi maganin bauta a bar bauta a duwar duniya ya halitta bawa yana ƙarƙashin mai gidan shi yazo ya ce mai gidan shi buga mini da tsawa mini nawa za na baka duk wata in ji in yi ƙwadago da tabiyan kalmar bashi kai na ni kuma na to wannan bawa dan aka ji labarin shi yana da kyau a taimaka mai a taimaka mai a fanso shi ko kuma a bashi kuɗin da za a fanso kanshi shine wafin rikam kaga dan wurin duka wayannan da muka zamu duk ba ta sallah ba sai yanzu aka kalwa qamu salat kenan kaga mu abun ke ganin musulunci shine sallah sallah sallah to duk wayannan abubuwan ga sai da Allah ya fara jero su sannan ce su sannan ayi sallah kaga duk wayannan su ne ke gaba taimakawa mutane wannan mutanen kaga sai aka zamu na farko daga shi makusanci sannan maraya sannan miskini sannan mai balagu sannan mai ruku sannan mai bawa kaga bawa shine karshe saboda shi abin shi ba dole bane ba amma mai balaguro ba baya da komi kaga dole a taimaka mai yanzu halin da yake ciki bai da kodala amma karanta ne garin su mai kuɗi to yanzu halin da yake ciki ku taimaka mai kaga shi yasa aka ce shi ka ba shi ya hini ya hi mai bawa amma kuma miskini ya hi shi saboda shi miskini da gidan da waje da ko ina ba ya shi kaga shi sa aka ce ka taimaka miskini sannan mai balaguro uwa uba gaba ɗaya shine makusanci makusanci kai da kake tare da shi ka sana halin shi ka san yana da shi ko ba da shi shi yasa Allah ya fara da shi na kusa da kai ka taimaka mai sannan maraya maraya shi ma ka sani yana da shi ko ba da shi sannan miskini miskini ka sani shi ma sai ya yi kwana gona sai ya je ya yi na kusan ne ya samu in bai hito ba da shi to wannan kaga in ka gan shi yana cikin wahalar na an dawo mai faskari ya dawo ban Allah ya yi yawon bai samu ba sai ka gaba shi ka ba shi tiyan masara guda da wannan kaga halin kaga halin da yake ciki amma in ba maraya ya yi ba shi mun gane ko saboda ni Allah ya ya sa maraya gaba sannan ya kawo shi sannan in ba shi kuma ya yi mai mai balagu mun gane da abu yake da sai Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa sallan wa aqama salat sannan ku tsaya da sallah wa atu zakka ku ba da zakka والموفون بعهدهم إذا عهدوا da masu cika alkawari in sun cika inna al'ada kana masula alkawari abin tambaya da yana alkiyama ka alkawari ka cika wal mufuna bi ahdihim idza ahadu da alkawari ka cikin kai alkawari ka cika wasabirina fil ba'sa da masu hakuri cikin talauci idan Allah ya yi ka cikin hali ka yi hakuri ana son mutum ya zanto ko ba ka da kodala ka yi hakuri ka jure Allah shi ke bada Allah zai baka kaga nan Allah ya siffantu masu haƙuri cikin talauci Allah ya ce lil fuqara allazina yusiru fi sabilillah min ana ake cewa la yastati'una darban fil ardi yahsabuhum al-jahilu aghniya min at-ta'affuf kenan talakawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana ganin su talakawa ne kuma ana siffanta su masu kuɗi suna ganin cewa su masu kuɗi ne ba a wasu amma kamewa ne suka yi suna buƙata in an ba su amma sun kame to haka wannan siffa ce ta sahabbai Allah ke cewa talakawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suna da bukata an ba su amma sai su kame mai wadata yana ganin cewa tun da ka bai roƙa ba yana da wadata ya wadata shi yasa bai roƙa ba shi yasa su suna ganin su mawadatu nan kuma mawadata nan ko talaka ne ba Allah annabi ke cewa wannan shine talaka ga yana yana hakuri wasu abin da filbasa ya yi hakuri da cikin halin da yake cikin talauci haka Allah ya ganin damanka to jarabawa ce don ya gwada kai ga talaucin da Allah ya aza kai hakuri da shi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa babu wanda tababbe wanda Allah ya jarabta shi nan talakan shi kuma mai girman kai rana da kiyama hadi da azabu Allah mun gane da mu yake talaka a duniya amma kuma mai girman kai kaga wahala biyu zai haɗu wannan ya sha wahala kuma lahira sha wahala saboda girman kan shi ya sa shi baya baya da lokacin da zai tsaya ma Allah biyayya sai ya mutu kuma Allah ya azabta da shi kuma nan cikin duniya da mace wahala aka yi Allah ka tsaye ba na kace babu tababbe kamar wannan talaka ne amma bai da lokacin da za zuwa ya sallah saboda kawai shi yake Allah ya tsare shi shi shi yake kawai Allah ya kamata a ce irin su suka yi kaza amma ba su bane to kaga wannan duk muna na zato ne ga Allah subhanahu wataala Allah ya kane haka me yasa Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya duba wutar jahannama ya ga duk waɗanda suka yi yawa a cikin wutar jahannama mata ne annabi ya ce an nuna ga wutar jahannama ya ga duk wanda suka yi yawa cikin wutar jahannama mata sun yawa ya ce kuma an nuna mashi aljanna ya ga duk wanda suka yi yawa a cikin aljanna talakawa ne talakawa sun yi yawa sai sai riga mai kuɗi shiga aljanna to ka ga kowane falal ba ka gode ma Allah ba ka Allah ya baka kana da lokaci ka zo ka ka yi da cikin masallaci kana ibada Allah ya karbi ibada ka kake kyawun niyya kuma Allah baka aljanna mai wannan to kaga wannan Allah subhanahu wataala ka ce ka yi hakuri cikin talaucin ka wasabirina fil ba'sat wadarra'i da ciwo idan Allah ya jarabce ka ciwo ka yi hakuri annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa babu dan adam din da za ya yi ciwo ne kishi mummuni daidai da ƙaya ta cake ka ba ce sai Allah ya gafarta maka zurfanka nan ke cewa Allah na san ka da rahama in ya zo in ka zo ƙarshen rayuwa sai Allah ya jarta ka da ciwo duk lokaci duk awoyi Allah na kakkaɓe maka zurfanka sai ka ga ƙarshen rayuwa ka kai ka daɗe kana ciwo Allah ne ke ta zazzage maka zurfai har sai zurfan sun zube gaba ɗaya sai Allah ya karɓi ka ka ta yi ga hannun Allah salin alim to me yayi wannan amma sai ka ga mutum Allah ya jarce shi da ciwo yana mummunan zato ga Allah subhanahu wataala yana halba halba yana zage zage yana bakin ciki duk wanda ya kuso kusanto gare shi dan sai wani shi ta taso saboda ni kawai shi damuwa ce da ke ce saboda ciwon da Allah azumi shi ko bai san cewa annabi ya ce daidai da kaya ta take ka zunubi ne Allah ya zai zai hidda ma to ina a ce ka kwana kana masassara ina a ce ka kwana kana mura ina a ce ka yi sati asibiti duk wannan zunuban duka ne ke ta zuzbe mummuni duk lokacin da ya kwanta yana ciwo to zunubin shi ke kakkaɓe wa a shi wanda ya ga yana daɗe ya bayan rashin lafiya ba wani falala mace ke gare ka ba wani jin daɗi ba abin murna ba ne ba ɗaya daga cikin magabata cikin sahabbai damuwa yake kuka yake saboda yana daɗe ya bayan rashin lafiya yana kallon yadda zunubai ke kakkaɓa ga wani yana rashin lafiya shi ba Allah bai azabar rashin lafiya to kaga rashin lafiya wadda ra'i da rishin lahiya wannan haƙuri kana mai rishin lahiya falala ce lada ce idan ka ƙiyan haƙuri kuma baka isa ka ba kanka lahiya ba sannan kuma Allah in bai yi ne ya ɗauke ma cutar ba Allah ba zai ɗauke cutar ba kana cikin ciwon kuma kana cikin damuwa kana cikin baƙin ciki kana cikin munana ma Allah zato kuma ka mutu a wannan halin kuma duk wanda ya mummuna zato ga Allah zai haɗu da azaba Allah mun gane wahina albas da kuma wanda ke cikin filin yaki yayi hakuri da halin da yake ciki bai gudu bai tsere saboda in aka tafi yaki duk wanda ya gudu sako ne daga cikin sako zunubi ne daga cikin mayan mayan zunubi a ta yi yaki fi sabilillah ka tsere ka ga wahala ka tsere ba a tsere ba annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ya tafi filin yaki yana bisa fi sabilillah sai ya dawo gidan shi sannan duk wanda yake bakin boda yana taron boda dan ka a shigo a yakin musulmi duk wanda aka kashe can wani ya yi shahada kuma ya kasance cikin masu ribabu wanda jinin shi ranar kiyama ƙanshi kwatankwacin ƙanshin ranar muski sannan ba a mai wanka saboda falala zai tashi gaban Allah yana mai shahada yana mai roƙon Allah Allah a maido wani duniya da in ƙara tsayawa a kashe ni a wannan halin to kaga ina ba su tun ana yaƙi ba a dawo ba a tsirewa dan kajo hal mazan da ba tsayawa suke a kashe su dama da suka tafi da ni a kashe su su shahada idan Allah karɓar su can wani su yi shahada in sun dawo to kuma sun dawo ne don su ƙara ɗaura amma da aka yi yaƙi sai Allah ke cewa wala ka zira sadaku wa'annan su ne wa'anda suke gaskantar da Allah وأولئك هم المتقون وإن سوني ما سنكيا وإن سوني ما سورة الله kaga Allah ya so in kana neman masu tsoron Allah to sune wa'annan in kana tsoron in kana tambayar masu gaskata Allah to sune wa'annan sai Allah ce
ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى كتا يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندك إيماني كتب عليكم القصاص في القتلى an rubuta muku an farlanta muku ku yi kisasi ga wanda ya kashe wani alhurri bilhurri wanda ya kashe ɗa shi ma a kashe mishi ɗa wal'abdu bil abdi wanda ya kashe bawa shi ma a kashe mishi bawa wal unsa bil unsa wanda ya kashe mace da ta kashe mace to ita ma mace za a kashewa wa man ufiya lahu min akhi sharrun to wanda kuma aka yafe mishi game da ya kashe dan uwan shi fasibahu bil ma'ruf dangin nashi su bi shi a hankali wa adahu li yawmi yasan shi kuma ya kokari ya biya da hankali zalika tafsir min rabbikum wa rahma wannan taimako daga Allah subhanahu wa ta'ala da sauki ya muku fa man yata ba da zalika wanda kuma yayi ta'addanci bayan haka falahu azabun alim yana da azaba mai radadi wa lakum fil qisas hayatu lalle wurin kisasi hukunci na kisasi akwai rayuwa ya kula albabu da alakum tattaqun ya ku masu hankali masu lura idan kun kasance masu tsoron Allah ne Tunan wurin Allah subhanahu wa ta'ala yana kiran al'umma mu ne gaba daya game da cewa Allah ya farlanta mana kisasi ga wanda ya kashe wani. Kamar wanda bawan da ya kashe bawa, to hukuncin da ta kamata a duba idan kashi nan na da gangan saboda kashi guda uku ne. Akwai kashi na da gangan, akwai kashi na mai kama da da gangan, akwai kashi na kuskure. To wannan na da gangan shine ake mace sasi. mutum ya kashe dan uwan shi da ganga abinda an san cewa yana kashi kuma da niyya ya kashe yayi to wannan abin da ke kan shi abubuwa guda biyu kisasi ko kuma diya abubuwa guda biyu ke kan shi in ma kisasi za a tambaya dangin wanda aka kashe me kuke so a yi kisasi kuke nema kamar yadda nan Allah yake ce an farlanta mana me kisasi ma'ana a kashe shi shi ma ko ko kun yafe ai a ba ku diya in sun ce sun yafe diya suke so sai a ce to kai wanda ka kashe ka ba su diya raƙumi ɗari ka ba su diya raƙumi ɗari mun fahimta idan suka ce kisasi suke so to dole ne sai an kashe ka wannan shari'a ta musulunci mun fahimta shi kuma wannan kashin na da gangan babu kafara saboda tsananin hushin Allah gare ka ba Allah bai san kafara ba ya san kafara ka ko a kashe ka ko kun ka nemo raƙumi ɗari ka bada mun fahimta to wayannan dangin nashi sai a duba su wane ne dangin shi makusantan shi masu cingalar shi wanda kuma in shi ne za a biyan diya su za su tattara su biya to su za a kirkwa ya'yan shi da uwayen shi duk su za a tattarwa idan akwai mutum goma ne sai mutum tara suka ce su sun yafi a ba su diya sai ɗaya ya ce in su duka suka ce kisasi za a yi sai ɗaya ya ce ya yafi to magana wanda ya fi shi da mun gane haka kuma cikin su in wannan bawan Allah yana da yaya akwai mai juna biyu wanda yana cikin ciki ba a yi shi ba to ba za a kunci da sai wannan yaron ya fito sai ya yi wayo ya yi a tambaye shi yaya ga wanda ya kashe babanka a kashe shi ko ko kaya fi a baka diya abinda ɗaya ya faɗa cikin su shi za a yanki idan saboda Allah yana son ya nuna cewa ba kashin ba ake so a rayuwa ake so shi yasa wani kun bil qisas hayatu rayuwa ake so a yi in duka mutum goma sha biyar sai mutum sha hudu suka ce su sai an kashe wannan bawan Allah sai mutum ɗaya ce a'a shi ya yafi to dole kawai an yafi mai dole kawo diya mun fahimta shi ne wani kashi na da gangan ko ka ba da diya ko a kashe ka kashi ne warko in an ce an yafi sai ka ba da diya sai kashi mai kama da na da gangan wanda kuskure ne amma alamar da gangan kai kamar kamarin mutum har sai ya kiɗi ne kawai daga nan sai ya waɗe mutum ka ga mari an tambaya kashi ko kuma ka samu yaro kana mai hukunci da bulala kawai kana bugun shi da bulala ya waɗe ne mutum to ka ga wannan kashe shi da kai ba wanda ya kashe shi kai kashe shi kuma za a tambaya nan wurin wa ya kashe shi kai ne amma da wata niyya ba da ni an kashe shi ba to abin da ke akwai nan wurin sai ka yi diya ko kuma mai yake da suna kafara ka yi diya ko kafara akwai kafara kanka ita wannan kafara wajibi ce ba ta sakka sai ka yi ta to amma yanzu diya diya kuma mughallaza anan na ta tsananta mata in gobe ka kara irin wannan mun fahimta to kaga nan ba ba kisasi nan ba a ce kai ma kashi kaza ana ba kisasi saboda bi ba da niyya kashi kai ba nan niyya ce ta bambanta ka da wancan mun fahimta abinda za a yi ka ba da diya amma mai tsanani ta an tsananta maka in ka ba da diya sannan kuma akwai kafara azumi nawa ka yanta bawa in ba ka in babu bawa kai azumi 60 in ba kai azumi 60 ka ce da ne miskini 60 wajibi ne in babu wannan ne za a yi mana in babu wannan ne za a yi mana sai wanda kuma ya kashi na kuskure kamar kashi na kuskure wanda an san kuskure ne abinda an san baya kashi ba kuma ba da niyya kai ba to shi ma wannan diya za ka badawa sannan kuma ka bada kai kafara diya da kafara mun fahimta to nan wurin Allah subhanahu wataala ke cewa cikin wayannan idan tun da mu nan aya tana magana ga wanda ya kashi ne da gangan aiki Allah ke cewa saboda me yasa haka hadisi ya tabbata lokacin jahiliya idan kabilori wanda kabila da ta ga ta haikar wannan kabila idan kabila mu ta haita ku idan mu muka kashe muku namiji to sai mu wa namiji za ku kashewa sai mu nemo bawa mu ba mu ce sai mun duba lalatacce daga cikin musallan mu ba mun fahimta idan kuka kashe mu mun namiji in za a rama sai ku ba mu mace mun fahimta to sai Allah ya saukar da wannan aya ce a dole in ka kashe bawa bawa za a kashewa in ka kashe ɗa ɗa za a kashewa shi ne al'urru bil uri wal amru bil amru wal unsa bil unsa idan mace ka kashe to mace za a zaɓowa ko da ba ku da kowace mace sai ta to daga ku bara ta kashe mun fahimta da sai Allah subhanahu wataala na ta mutu kashe ɗa ne ba ni da shi
za mu tattara ba mu karshe zan bara amsa wannan insha Allah Allah subhanahu wataala ya ce fa man ufiya lahu min akhihi shay'un wanda aka kashe shi wanda aka yafe mashi aka ce yanzu diya za ka badawa ba kashe ka zaɓe ba in ka kashe ɗan uwanka kaga kenan da aka ce wanda ya kashe ɗan uwan shi a shi har da kana cikin mummunai din an kira ka ɗan uwa mun fahimta inna mal mu'minuna ikhwa kenan Allah subhanahu wataala ke cewa fatibam bil ma'ruf ku da aka kashe kuke kuke kuka ce a ba ku diya to ku bi shi a hankali ka ku rika matsa mai tun da an ce ba a kashe kai yanzu kai sauri ka ba daga nan kaka busa sai ka ba mu kuɗi to a bi shi a hankali shine fasibabu bil ma'ruf ka a ce maza je gida ka dauko mu kuɗin mu muna nan muna jiran ka saboda dama haushi muke ji din da an ce an yahe muka to dole ka je ka nemo shine Allah ke cewa abu a hankali a bi shi a hankali wa adamu ne bai san shi kuma ya tashi yayi kokari ya biya kai taurin bashi kai mako kai dade bai bada ba Allah ke cewa zalika tasfihin rabbukum wa rahma wannan sauki ne ga wajen ubangiji su yahudawa al'ummar da ta wuce bani isra'ila idan wani ya kashe wani kawai kisa su da kawai kashe kaza ke da wani ya kashe wani kawai shi ma kashe shi amma nan sai muka samu sauki Allah ke cewa zalika tasfihin rabbukum sauki ne ga ubangijin aka ce idan ka kashe wani ka ai ta kashe kashe sai aka ce a bada duniya amma su duk wanda ya kashe wani kawai ba sai an tsaya ana wani jirgin ba kawai kai tsaye shi kashe shi mun fahimta ba mai ita da ba da dalika wanda ya ta'addanci bayan wannan bancin an ga an kun an shi diya ku sai kuka gan shi yana wucewa kuka ji haushi ga wanda ya kashe baban kuka bi shi kuka kashe banci kun ba da diya wannan yana yin faruwa kun ci a baku diya an baku kuma ku gane gane yana rayuwa ba ku ba rayuwa kawai ku bishi ku lalaba ku ci shi ma sai kun ga bayan shi to Allah subhanahu wataala ke cewa wa man ikada ba zalika wanda ya wannan bayan an yi komi da komi falahu azabun alim yana da azaba mai radadi wala kun fi kisas hayatun Allah ke cewa mun farlanta muku kisasi dan ya zanto rayuwa dan a bar in aka kashe wani to kai ma dole ka bar kashi wanda aka san cewa idan na kashe wani wani kashi kaza ai to dole ka bari hayatun akwai rayuwa dan kowa ya rayuwa ya kula da babu alakum ta ila alakum ta taqul ya ku waɗanda ke da hankali don ku ji tsoron Allah ku tabbatar da yin wannan shi ne ya fi alkhairi da nan zan fara insha Allah sai mu ansa tambaya idan akwai tambaya ba tambaya sai mu yi da addu'a mutumin da ya kashe ɗan shi malamai sun tattauna kan wannan magana ganin cewa wanda ya kashe wasu suka kalli cewa Allah ya ce annasu bin nafsi duk wanda ya kashe rai shi ma a kashe komawa ne Allah haka yake cewa kutubu alaikum وكتبنا لكم فيها أن النفس بالنفس مرقم فرلن تاكتشيوا دون لكشري أكشيش أن النفس بالنفس rai da rai kina ka suka ce ko da ka kashe ɗanka sai an kashe wasu ka duba cewa matsayin ɗa ga uba ba a kashe shi to me za a mai za a mai tahaziri za a ladabta da shi mun fahimta wannan shine maganganun mata wasu ka ce sai an kashe wasu ka ce ladabtar da shi ake
malam wanda ya yi kisa ya zama talaka ne kuma ba ya da yana ya yi kisa kuma talaka ne kuma dangin na ya talakawa ne wannan diya wajibi diya dangin shi shi aka ce ko da gonakai da ko da gidaje na azaira dan taika an tattaro dan su tsoratar da dan uwan su kada su ƙara faɗa wannan halin mun fahimta na kenan ba a cewa an yahe kwata-kwata mun gani amma akwai lokacin da masu diya za su yi hadiyyar masu yayi zama gare su ne ba mai yin wannan sai dangi wani ba ya zawa ya ce ya buga sanda ya ce da ku yayi da kan ku yayi duk da talaka ne dole ku yayi a'a dole su za su na an samu baki ɗaya sun ci a yare mai tunda wana ne wannan ya tsira na na akwai malaman da cewa in kana bada kana kama musu abinda Allah ya hana ka kana kama a ci gaba ka bada hukuncin a rika yin gaba a rika shi a rika yin bare mun fahimta wani kuma ke nuna cewa a kai sadaka ce kake bada duk wanda ya tarbi gaban ka ne za ka bada mun fahimta amma in ba su din shi ke sa a bari inda sun bari mun fahimta ya ko wanda ya cancanta a ba su ba don da yanzu misali wannan bawan allah da aka ce goye yake nan cikin mu na wuri akwai wanda bawan allah da aka wani cikin gidan shi sai addu'a ko ba haka wani ba ko kuma yanzu ka ga kuma wani ya tashi ya ce a taimaka mai da sadaka in ka bincika kuma wace likita za a kai wa ko ce kaza nashi na likita aka bincika kuma ba haka ba mun fahimta da ana samu wannan shi dai kawai mutum yake kyakkyawa niyya ya san cewa Allah ne ya ba kawai Allahu a'lam na'am ana ma ba shi kibla in yana da kuɗi ne biya ma kanshi to bai yi da biya ba dama asali ai dangin shi aka ce su tattara su biya mun fahimta na'am abinda muka faɗa dai Allah ka ba mu da shi abinda muka faɗa da sura Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana kuskure da wani ba gyarawa Allah ka yi kuna ka gobe اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم انك انك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك